إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبل كراتو إن شاء الله تعالى a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yau kwanan wata 20 ga watan rajab shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi kuma ya dace da 21 ga watan biyu shekara ta 2022 shekarar miladiya kafin mu fara karatu akwai dan uwa alarama mai wankin hula na nan makocin masallaci da allah maɗaukakin sarki masa rasuwa wannan satin ranar juma'a da daddare mana addu'a allah maɗaukakin sarki ya ji kansa allah ya gafarta masa jinyar da ya sha allah maɗaukakin sarki ya sa ta zama to fara a gare shi Allah maɗaukakin sarki haska kabarinsa dukkanin mamatanmu muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama ɗan uwa idan ba a manta ba za mu tashi ne a farkon alfasulu salif fasali na uku malai ce ta'arrudu shaitan lil anbiya'i yadda shaidan ya rinka zuwa gurin wasu daga cikin annabawan Allah ko kuma yadda ya rinka bujurwa wasu daga cikin annabawan Allah a wannan fasali malin zai ɗan mana wasu ƙissoshi daga cikin abinda malaman tarihi galibi sukan kawo musamman kutubu tafasir idan ka shiga cikin littattafan tafsiri za ka ga akwai irin wannan kisas ɗin da yawa a ciki wanda sukan yi bayani wasu daga cikin annabawan Allah shaidan yakan zo musu su tattauna akan wasu 'yan matsaloli to galib irin na kistoshin wasu sukan ɗauki a inganci ma'ana wasu sukan inganta wasu kuma idan ka bi isnadinsu sai ka samu ba su da inganci to amma dai galibi abinda malamai suka ce irin wannan kistoshi galibi yusta nasu biha akan ɗan ɗeba kewa da su ne kuma a ciki za ka samu da yawa akwai abubuwan da sun dace da wata aya ta alkur'ani ko wani hadisi na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamu karanta su insha Allah ta'ala kamar yadda malam ya kawo su malam yace ta'arrudu iblis li nuh alaihi salam bujurowa da iblis shedan yayi shi babban shedanin kenan ga annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu kamar yadda muka sani yan uwa shine manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya fara turowa a doran kasa shine manzo da aka fara turo shi zuwa ga mutane aka ce zo kira su su daina bautar gumaka su daina shirka su bauta wa Allah madaukakin sarki malai ce rawa abul fardi ibn al-jawzi bi sanadihi babban malami abdurrahman ibn al-jawzi abul faraj ya rawaito da isnadin sa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu daga sahabi abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yace lamma rakiba nuhun alaihi salam fi safinati ra'a fiha shaykhan lam ya'rifu yayin da annabi nuhu alaihi salam ya hau cikin jirgin ruwansa sai ya ga wani dattijo wani tsoho ko mu ce tsoho ba dattijo ba sai ya ga wani tsoho a cikin jirgin ruwan wanda bai san shi ba bai taba ganin shi ba kamar yadda muka sani yan uwa a tarihi annabi nuhu alaihi salam a lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo shi ya kira mutanensa zuwa ga tauhidi da daina bautar gumaka sun bijire masa ba su imani da shi ba wanda a dukkanin mutanensa shekara dubu ɗaya ba hamsin da yana kira mutane 'yan kaɗan 'yan tsirari aka samu suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka a cikin alqur'ani mai girma wa ma amana ma'ahu illa qalil ba a samu an yi imani da shi ba sai ‘yan kaɗan daga cikin mutanensa annabi nuhu ya yi kira kala-kala ƙala rabbi inni da autu ƙaumi lailan wa nahara falam ya ziduhum du'a'i illa wa inni da autuhum wa inni kullama da autuhum ja'alu asabi an fi adamin zuwa ƙarshe ya kiraye su a fili ya kiraye su a ɓoye ya kiraye su da daddare ya kiraye su da rana dukkan wani lokaci ya yi amfani da shi wajen kiransu amma ba su imani da shi ba wanda daga ƙarshe suka rinka masa izgili da cewa an koma kafinta ne lokacin da annabi nuhu alaihi salam Allah ya masa wahayi da ya rinka ko kuma ya fara hada jirgin ruwa wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara a cikin sanin ilimin gaibin sa zai halakar da mutanensa gaba daya duk duniyar a lokacin kowa zai halaka banda wanda ke cikin jirgin ruwan nan to annabi nuhu bayan ya gama kera jirgin ruwan nan Allah madaukakin sarki kuma ya aiko da ruwa bayan duk wani uziri da wani hanzari Allah maɗaukakin sarki ya ba su ba su imani ba saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ce ka riƙi duk wani daga cikin halittu duka ka ɗauki mace da namiji sannan ka sa su a cikin jirgi da kuma wanda suka yi imani da kai Allah maɗaukakin sarki zai tseratar da ku saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama da kuma ƙasa annabi nuhu alaihi salam dukkanin wata dabba ya rinka haɗa mace da namiji yana sata a cikin jirgin ruwa mace da namiji yana sata a cikin jirgin ruwa mutane kuma iya wanda suka yi imani da shi ɗan kaɗan ɗin nan iya su kaɗai suka shiga jirgin ruwa tare da shi to sai ya kasance duk wanda baya cikin jirgin ruwan nan a lokacin ya halaka gaba ɗaya duk duniyar a lokacin gaba ɗaya wanda duk baya cikin jirgin ruwan nan ya halaka saboda haka a cikin jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salam sai ya ga wani mutum da bai san shi ba faqala nuhun sai annabi nuhu ya ce da wannan mutum wannan tsoho ma adkhalaka me ya shigo da kai cikin jirgin ruwan nan kala sai ce da khaltu li usiba quluba li usiba quluba ashabik na shigo ne domin na ribaci zukatan mutanen da kai da suka yi imani da kai suka hau jirgin ruwa tare da kai na hau ne domin su ma na ribaci zuciyarsu na halakar da su kamar yadda na halakar da waɗancan fatakuna qulubuhum ma'i don ya kasance zukatansu suna tare da shi shi shaɗani kenan wa abdanuhum ma'aka amma jikunansu ne kawai tare da kai sai kasance zuciyoyinsu suna tare da shaɗan sai abin da shaɗan ya musu shifta shi za su bi amma kuma annabi nuhu yana kallon su a matsayin me a matsayin wanda suke tare da shi da jikunansu faqala sai annabi nuhu yace faqala lahu nuhun alaihi salam sai annabi nuhu alaihi salam yace da shaɗan ukhruj ya aduwallah fita daga cikin wannan jirgi ya makiyin Allah faƙala iblisu sai iblis ya ce da shaidan sai iblis ya ce da annabi adam da annabi nuhu alayhi salam khamsun uliku bihinna nas yace to baran ga maka wasu abubuwa guda biyar da nake halakar da mutane da su wa sa'uhaddithuka minhunna bi thalathin wa la uhaddithuka bi ithnatayn yace amma zan baka labarin guda uku ne kadai guda biyun kuma ba zan baka labarin su ba فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام سي الله مدوكين سركي وهي زوا النبي نوح عليه السلام أنه لا حاجة لك إلا إلى الثلاث سوى يا نوح عليه السلام باك da bukata wancan wadancan guda ukun da yace zai baka labari marhu bi yuhaddithuka bi ithnatayn umarce shi ya baka labari da guda biyun can da yace ba zai baka labari ba wanda ya boye maka yace ba zai ga maka su baka ce kai baka san ukun can guda biyun can kake so yan uwa ina fata an fahimta faƙala sai annabi nuhu alaihi salam ya ce annabi nuhu alaihi salam ya ga wa shaydan cewa baya bukata guda ukun can guda biyu yake bukata faƙala sai shaydan ya ce bihi ma ahlakan nas yace kaga waɗannan abubuwan guda biyu kuwa da su nake halakar da mutane galibi duk mutanen da kaga sun halaka to waɗannan abubuwa guda biyu ne amfani wajen dilmiyar da su da halakar da su su ne alhasadu wal hirsu hassada da kwaɗayi yan uwa hassada da kuma kwaɗayi shaɗan ya ce da annabulu da su yi amfani wajen halakar da duk wani wanda kaga ya halaka ko kuma galibin wanda kaga ya halaka daga cikin mutane ya kauce wa Allah ya fita daga umarnin manzannin da Allah ya turo to zaka samu yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu ko abin da suke iya shiga ƙarƙashin su fabil hasadi shaɗan ya ce da annabulu alaihi salam da hasada ne lu'intu aka tsine masa albarka waju'iltu shaitanan rajiman kuma aka sanya shi shaidan abin jefewa ma'ana annabi shedan asalinsa kamar yadda muka sani a cikin mala'iku yake amma me yasa ya fito daga cikin mala'iku me yasa aka tsine masa albarka shine hasada ina fata an fahimta yawwa wa bil hirsi da kuma kwaɗayi ne wa bi hatli adam aljanna na halatta wa annabi adam abinda aka haramta masa shi a cikin aljanna kullaha dukkaninta Allah madaukakin sarki sai da annabi adam alaihi salam shiga cikin aljanna duk abin da yake ciki ka ci amma wala taqraba hadhihi shajara aka ce akwai wata bishiya guda daya wato ku kwatanta irin abubuwan da suke cikin aljanna duk abin da ke cikin aljanna Allah madaukakin sarki ya ce ka je ka ci an halatta maka shi ya Adam alaihi salam amma ban da wata bishiya guda ɗaya kwallin kwal ita kadai ce kaga duk abin da ke jikin bishiyar nan maybe zaka samu abin da ya fi shi daɗi a gefe to amma saboda makirci irin na shedan sai biyo annabi Adam ya ce to da kwaɗayi ne ya yi ƙoƙari ya hilaci annaba adam ya halatta masa duk wannan abubuwan da ke cikin aljanna har wannan bishiyar da aka hana shi ci ya ce fa asabtu hajati minhu fa ukhraja min aljanna sai na samu abin da nake bukata bukata ta daga gare shi sai aka fitar da shi daga cikin aljanna sakamakon wannan abin yan uwa ku kalli waɗannan abubuwa guda biyu malamai suka ce laifuffuka guda uku da su aka fara saba wa Allah maɗaukakin sarki a doron ƙasa laifuffuka guda uku na farko girman kai na biyu hassada na uku kwaɗayi da su aka fara saba wa Allah maɗaukakin sarki na farko a girman kai shine abin da shaidan yayi haɗe da hassada wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa abawas takbara wa kana minal kafirina lokacin da Allah madaukakin sarki ya litta annabi Adam ya tura mala'iku ya ce dukkanin su gaba daya su je su yi wa annabi Adam sujjada gaba daya illa iblisa aba sai shi shedan iblis sai ya ki wastakbara sai ya girman kai me yasa ya girman kai saboda ya rena annabi Adam yace khalaqatani khalaqatahu min tinin wa khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ya yare na shi saboda shi sanadarin halittarsa daga wuta ne shi kuma annabi adam sanadarin halittarsa daga menene daga tabo ne eh to rena shi din da yayi daman girman kai shine rena mutane da kuma kin karɓar gaskiya to rena shi din da yayi sai jawo sai masa hasada sai yake gani ai bai isa ba dama waɗannan abubuwa guda biyu tare suke in dai zai kasance kana rena mutane kana kallon kowa ba kowa bane to hasada ya ta biyu baya dan zaka ga wani wanda kake gani ba kowa bane kuma Allah madaukakin sarki ya mai da shi kowa to wannan abun kuma sai maka ciwo a rai sai ka rinka gani dan me Allah zai mai da shi wani wannan matsayin kai ya kamata ko kuma wani bai isa je wajen ba sai kasance ka ne masa bakin ciki akan abin da yake kai yan uwa ina fata an fahimta shi sa duk wani wanda kuke duk wani mutum da yake da girman kai zaka samu yana da hasada wannan ɗabi'u ne da baka rasa ɗaya da ɗaya in dai mutum yana da raina mutane baya ɗaukar mutane da daraja to sai ka samu kuma yana da hasada baya so ya ga alkhairi ya samu wani a cikin mutane to haka al'abarin yake abu na biyu shine sai ya ja shi sai ya hasada da ya hasada kuma sai aka kore shi aka tsine masa albarka to abu na uku kuma shine kwaɗayi kun ga annabi adam alaihi salam kamar yadda na faɗa Allah madaukakin sarki halatta masa duk wani abin da ke cikin aljanna to amma sai shaɗan ya zo sai ya rinka kwaɗaitar da shi ya rinka sa masa soyayyar abin da Allah maɗaukakin sarki ce kada abin da shi na farko ya ce masa Allah maɗaukakin sarki bai hana ka ka je kusa da waccan bishiyar ba sai dan kada ka dawo a duniya ma na ha kuma rabbu kuma an til kuma shajarata illa an takuna malakai ne au takuna min alkhalidina hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla ya ce Allah bai hana ka je kusa da wancan bishiyar ba sai don kada ku zamto sarakuna a duniya wanda za ku dawwama a cikinta ya rinƙe wa annaba adam hila da dabaru yana kwaɗaitar da shi abin da ke cikin bishiyar nan har daga ƙarshe da sai da ta kai ta kawo shi ɗan ya musu rantsuwa wa ƙasama huma inni lakuma laminan nasihina sai da ya musu rantsuwa da Allah ya musu rantsuwa da Allah ya ce na muka rantsuwa da Allah nasiha nake muku san ku nake yi ba wai so nake na halakar da ku ba annabi adam kuma saboda zuciyarsa mai kyau ce fara ce sai ga taya zai a mutum ya rantsa da Allah ya masa ƙarya sai ya yadda sai je ci ganyen bishiyar nan to wannan kwaɗayi ya kai shi kwaɗayi ya kai shi kun ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya raba ya bashi ya ishe shi to amma duk mutumin da zai rinka kallon abin da ba nasa ba yana hankoran kaiwa inda Allah maɗaukakin sarki bai kai shi ba to wanda zai iya yin komai zai iya yin kisan kai zai iya yin tsafi zai iya yin sata duk dan ya samu abin da Allah maɗaukakin sarki bai kaddara masa ba saboda haka wannan duk abin da yake zawo shine mai kwaɗayi to shedan yace babu abin da yake halakar da mutane da su nan da nan kamar kwaɗayi da kuma hassada eh da kuma hassada hassada mugun ciwo kenan in ji bahaushe hassada mugun ciwo duk mutumin da yake da hassada a cikin ransa har abada ba zai taɓa zaman lafiya ba shi a kan kansa ba zai zauna lafiya ba me yasa saboda kullum yana kokari ya fito na fito ne da abin da Allah madaukakin sarki ya zartar Allah ya zartarwa ne zai samu kuɗi Allah ya zartar wani zai samu mulki Allah ya zartar wani zai samu mukami kaza Allah ya zartar wani zai samu ilimi ko abin da ya kama daga shi kuma yace wani bai isa ya samu ba to na Allah zai tabbata ko nasa to kullun kaga kamar fito na fito yake yi da wani hukunci na Allah madaukakin sarki to shi sa kullun zuciyarsa a cikin tafasa take kullun zuciyarsa a cikin kuna take saboda yana so hana wani abin da Allah maɗaukakin sarki zartan mafi munin hasada malamai suka ce shine mutumin da bayan ya so bushewar ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka kuma ya rinka sa'ayi wajen kautar da ita akwai wanda kawai shi yana maka hasada yana jin haushin abin da kake da shi na ni'ima amma iya haushin ne kadai ba shi da wani abin da yake yi a gefe don ya ga ka rasa wannan abin amma in ka rasa din zai manna ina fata an fahimta yawa yana jin haushi Allah maɗaukakin sarki ya maka ya maka bawa da wata ni'ima ta dukiya ko ta mukami ko ta wani abu baya jin daɗin ya ga kana jin haushi saboda ka samu abin da bashi da shi duk lokacin da aka ce ka rasa wannan abin zai munna amma baya wani aiki dan ka rasa wannan abu to mafi munin hasada akwai wanda shi bayan baya jin daɗi baya so kuma sai ya rinka kaiwa da kuma wa dan ya hana ka samun wannan abu to mafi munin hasada kenan mutum ya je ya bata maka suna ya kai ka wajen boka duk inda zai shiga ya shiga ya fita ya kulle kulle wajen wasu manya da zai ga an hana ka wannan abin da kake kai ko kuma an cire ka ko an janye maka tallafin da ake baka wanda ya kai ka zuwa ga wannan matsayi to wannan mafi munin hasada kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hasada tana cinye aiki kamar yadda ka san wuta take cinye kara ka san kara yadda yake ci a cikin wuta da ka sa shi zaka neme shi ka rasa to haka hasara take cinye kyawawan aikin mutum sallar da kai da azuminka da sada zumuncinka wallahi matukar wani zai samu alkhairi ka rinka jin haushi a cikin ranka wallahi wannan ayyukan naka ba su da ba su da ba su da amfani ba su da amfani kwata kwata sai ka ji lahira zaka ga ba an mansuran ba komai suna ina hasara ta cinye shi kenan Allah mana tsari da hasada hasada mugun ciwo ce kuma tana ɗaya daga cikin abin da take damun mu a yanzu eh tana ɗaya daga cikin duk wanda zai buɗe baki magana sai ka ga zai maka magana ne akan wasu su ne masa hasada ko wani abin da ya kama da haka dole ne mai ƙwari mu rinka wanke zuciyar mu rinka kawo Allah madaukakin sarki a farko kafin komai duk abin da wani ya samu ka kaddara daman can Allah ya kaddara sai ya samu ni ban isa na hana shi ba ni ban isa na bashi ba kamar yadda ban isa na hana shi ba to wanda ya bashi din ya ga dama ya bashi ka bar shi kai masa fatan alkhairi duk lokacin da wani ya sa sabon ya sa sabuwar riga ko ka ganshi da sabon babur ko aka ce wani ya sa wani abu ka ji gabanka ya dan buga ko gabanka ya yi wani das ko baka ji daɗi ba to dan uwa ka sani kana da hasara a tattare da kai eh ka sa wannan a ranka duk lokacin da ka ji an ce wani yayi wani abu mai kyau sai ka ga baka ji daɗi kawai ka ji gabanka ya faɗi ko kuma baka ji daɗi ba to wallahi wannan hasara ce alamu ne na hasara yi sauri ka nemi gafara Allah madaukakin sarki kai sauri ka yi zuciyarka saboda galibi galibi malamai suka ce ma khala jasadin min hasad da wahala ka samu jikin ko zuciyar da babu hasada a tattare da ita sai dai yaƙi ake da ita danna zuciya ake ana danne ta ana danne ta malamai suka ce daga cikin alamun hasada kaga mutum shi ba shi da gwaji ba wanda yake yabo a cikin mutane kowa bai iya ba ya zagi wancan ya kushe wancan ya kowa bai iya ba wannan babban alama ce ta hasada shi shi kadai ya iya duk mutumin da za ga shi baya yaban kowa kowa ya bai iya ba to wallahi wani alama ce ta sada alama ce ta sada sosai eh kai kokari ka danna zuciyarka in ka ga abu kai fada da zuciyarka kawai kamar na kai wani ai amma Allah ya sanya alkhairi eh Allah ya sanya alkhairi amma ji labari abu kaza ya faru kana yaƙi da zuciyarka ne ko da zuciyarka ba ta so kana hana ta kana hana ta in ka saban mata haka insha Allah ta'ala sai ka abin nan amma matakar ka bari zuciya zuciyarka ta haɗu da hasada yan uwa hasada tana iya kai mutum ga hatta kambun baka ya tasiri a tattare da shi ma'ana ya zamto mai tasiri shi sai Allah madaukakin sarki cewa min sharri hasidin idza hasada da sharrin mai hasada idan ya hasada dan mutum idan hasadarsa ta yi ta cika ta bunƙasa zaka samu idan hasada tun a cikin tun daga cikin zuciyarsa sai ta fito kan idansa wallahi idan baya son abin in ya kalle shi abin sai ya lalace wallahi yan uwa idan yi hasadar abin sai ya fito kan idansa wani sai ya fito kan idansa duk abin da ya kalla ka je ka dan so sabon mashin ɗinka kana manna wallahi in ya kalla ya maka hasada shikenan da ka fata shikenan sai ka samu wani mai a kurkure ture ka shikenan mashin ɗin ya lalace sai dai sai ya zama scrapped sai dai aje a sai da shi hasada kenan yan uwa hasada kenan Allah madaukakin sarki mana tsari da hasada ta'arrubuhu li Musa alaihi salam bujiro wadda shedan yayi wa annabi Musa alaihi salam haduwar annabi Musa alaihi salam da kuma shedan wannan kissa ta farko Malam Ibn al-Jawzi ya kawo ta ne a cikin littafin sa na Talbisu Iblis Abdurrahman Ibn al-Jawzi ya kawo ta a cikin littafi mai suna Talbisu Iblis روى أبو بكر القرشي بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنه قال abubakar alkurashi ya rawaito da isnadinsa har zuwa ga abdullahi dan umar allah kara masa yarda kala ya ce laqiya iblisu musa faƙala iblis ya haɗu da annabi musa ya ce ya musa ya kai annabi musa an tallabi stafaka allahu bi risalatihi kai ne wanda allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka da manzancinsa ya musa inni stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami haka allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa kallamaka takliman sannan kuma yayi zance da kai zance wa kallama Allah Musa takliman wa ana min khalqillahi aznabtu yace ni kuma ina ɗaya daga cikin halittun Allah madaukakin sarki da nayi zunubi ne wa Allah laifi fa ana uridu an atuba ina so na tuba shedan yake ga annabi Musa fashfa'li inda rabbika azza wa jalla kaje ka nema min ceto a wajen ubangijinka mai girma da daukaka ai ya tuba alayya ya gafarta mu abin da ne masa wancan babban abin da shaidan ya Allah kore shi menene bakin su jira ne ga annabi adam ba to ka je ka nema mun tuba a gare shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mu fada a Musa rabbahu faqila sai annabi Musa ya roki Allah madaukakin sarki ya kirayi ubangijinsa faqila sai aka ce da shi ya Musa ya kai Musa qad qadaitu hajataka Allah ya ce ya Musa na amsa bukatarka na biya maka bukatarka falaqiya Musa iblisa sai annan musa da iblisa bayan an biya masa bukatar sai ce da shi faƙala qad umirta an tasjuda li qabri adam wa yutabu alayka yace Allah madaukakin sarki ya karɓi bukatar ka ya shedan abinda aka ce shine ka je kai sujjada ga kabarin annabi adam wanda ka ki masa sujjada yana raye yanzu ka je ka samu kabarin sa ka durƙusa ka sujjada an gafarta maka fastakbara sai ya ƙara girman kai wa gabiba ya fushi wa qala yace lam asjud lahu hayyan yana rayan ma ba masa sujada ba a asjudu lahu mayitan in sai bayan ya mutu zanjina durkusa ne masa sujada yace wannan zancen ka bashi kawai ya Musa eh kun ji ba shine ai kin gaskiya kenan kin gaskiya duk mutumin da ya kalli kansa ya ga baya son karbar gaskiya wancan ya gaya ma gaskiya ka ki karba wannan ya gaya ma ka ki karba wannan ya gaya ma ka ki karba to ka sani kana ɗaya daga cikin manya manyan alamun girman kai rashin karbar gaskiya eh karbar gaskiya siffa ce ta mumini siffa ce ta mutanen kirki ka kasance mai neman shawarar mutane idan an gaya maka mu gaskiya ka rinka karba amma kai kaga kai ba wanda isa ya gama gaskiya to wallahi wannan ka dauki rawanin tsiya ka dora wa kanka Allah madaukakin sarki mana tsari saboda haka yace da annabi Musa ya bar wannan zancen thumma qala iblis sanasi iblis yace ya Musa ya kai Musa inna laka haqqan hakika yanzu kana da haƙƙi bi ma shafa'ata ila rabbika saboda ceton da ka nema min zuwa ga ubangijinka yanzu kana da haƙƙi fadhkurni inda salafin wala tuhlik fihinna yace ka rinka tunani a gurare guda uku duk lokacin da zaka yi abu uku ka rinka tunani in ba haka ba zaka halaka a tattare da su kada ka halaka a wannan wajen na farko gashi yace uzkurni hina taghdib duk lokacin da kai fushi to ka tuno akwai shedan a tattare da kai saboda lokacin fushi lokacin halaka ne lokacin fushi lokacin fadawa cikin kogin da na sani ne wanda idan mutum ya shiga kuma ya mutu ba zai fito ba galibi zaka ga duk mutumin da zai fito na cewa wallahi tsautsayi ne wallahi tsautsayi ne wallahi sharrin shaɗan to za ga fushi ne kai shi zuwa ga wannan abu da yawa eh mutum ya ɗauki wuka ya daba dan uwansa ya kashe shi har lahira sai ka sai ka ji ya ce ai wallahi sharrin shaɗan ne fushi ne to duk lokacin da mutum yayi fushi na sha gaya mana anan yan uwa duk lokacin da mutum yayi fushi kada ya wanta sarrafi yan uwa kayi kokari ka yi control din zuciyarka lokacin da kai fushi malamai suka ce idan a tsaye kake ka zauna idan a zaune kake ka dan kishin gida haka idan da dama ma ka je kai alola ka zo kai ta kuma ambatan Allah madaukakin sarki ta uzu billahi minash shaitanir rajim ko rigima kake wani yana ta dura maka a shari'a ka iya warke ta uzu billahi minash shaitanir rajim uzu billahi minash shaitanir rajim ba sai ka fito da shi a fili yana jinka ba a kai ta yi a cikin zuciyarka bakin ka yana motsawa to insha Allah ta'ala sai ga Allah madaukakin sarki ya yayyafa wa zuciyarka ruwan sanyi ba za ka yi abin da ba shi kenan ba amma fushi gaskiya kowa yana da fushi ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutum da ita babu wanda isa ya fitowa da kansa fushi shi sa lokacin da Allah madaukakin sarki yake yaban bayansa na gari bai ce wanda ba sa fushi ba sai ce wal kadhimin al gaiza wanda suke gimtse fushi ba bai ce wanda ba sa yi ba wanda idan fushin ya zo sai su gimtse shi su hana shi yin wani tasiri to wannan shine abin da ake bukata to duk lokacin da mutum yayi fushi sai ya tuna akwai shedan yana tattare da shi yace da annabi Musa fa inna wahyi fi qalbika duk lokacin da kai fushi to waswasi na shine wahayin shedan waswasi na a lokacin yana cikin zuciyarka wa aini fi ainika ido na yana cikin idanka wa ajri minka majrad dam sannan ina gudana a jikinka yadda jini yake gudana a jikinka duk lokacin da kai fushi واذكرني حين تلقى حين حين تلقى الزحف اي الجهاد yace sannan ka tuna da ni duk lokacin da ka shiga filin daga a cikin halin yaƙi kenan a jihadi yace nan ma shedan yana zuwa yayi zuga mutum ya gudu saboda gudu a wajen yaƙi na ɗaya daga cikin manya manyan zinubai wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira su da al-mubiqat ijtanibu saba al-mubiqat annabi yace ku nisanci wasu abubuwa guda bakwai masu halakarwa to daga cikin sai ce akwai at-tawalli yawm az-zahaf shine mutun ya gudu lokacin da ake cikin yaki babban laifi ne babban laifi ne sosai wasu daga cikin malamai suna gani cewa yakan iya shiga cikin ridda amma dai bai kai matsayin ridda ba eh bai kai matsayin ridda ba amma dai babban laifi ne to shedan yace duk lokacin da ake jihadi yakan zo ya ta kitsawa mutum abubuwa da dama yace fa inni ati ibn adam yace nakan zo dan adam hina yalqa zahafa lokacin da duk yake cikin halin yaki fa udhakiruhu waladahu sai na rinka tunatar da shi a danka na ce ka tana dankan aka kashe ka waje kullum maka da danka ƴaƴanka ƙanana yanzu idan ka bari aka kashe ka anan wajen waje kullum maka da su waje daunoyin su kuɗin makarantar su asibitin su kaza din su ya ta ziga ka da wannan abubuwa wa zawjatahu wa ahlahu da kuma matarsa da iyalansa ya ta gaya maka matar ka fa yanzu idan ka mutu ne zai je aure ta haka iyalanka da kake ɗaukar nauyin su duk waje kula da su ya ce hatta yi walli har sai ya ga mutum ya gudu sannan sai mutum sannan sai shaɗan ya rabu da shi a lokacin shi sa sai Allah madaukakin sarki ta ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum ya laqitum ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar wa may yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a sai Allah ya ce mai faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya gudu lokacin da ake yaki to Allah madaukakin sarki yayi fushi da shi zai koma da fushin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma kuma sai ita ce wuta Allah ya kiyaye to abu na biyu kenan abu na uku shaidan ya ce da annabi Musa wa iyyaka an tujalisa mar'atin laysat bi zata mahramin yace a hirdinka ina ka shedinka kada ka sake ka zauna da wata mace daga kai sai ita wacce ba muharramanka ba fa inni rasuluha ilayka yace saboda ni dan sakonta ne manzanta ne zuwa gare ka wa rasuluka ilaiha kuma manzanka ne zuwa gare ta a nan mai shaɗan yake nufi ma'ana shi ne na ukun su kenan wannan hadisi ma ya tabbata da ruwa imam ahmad dan hanbal daga sahabi abdullahi dan umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma ash-shaytan wani mutum ba zai taɓa keɓancewa da wata mace ba daga shi sai ita ba maharramarsa ba ba kowa tasa ba face sai na ukun su shaɗani ne to ka san duk inda aka ce ga namiji ga mace ga kuma shaidan sai me sai shaidanci kawai yawwa to wannan hadari ne babba hadari ne babba duk nagartan mutum duk imaninsa babban imanin babban imaninka anan shine kada kai eh kada kai kada ka ce ai alhamdulillah ni na gamsu ba zan yi abu kaza ba a'a imani shine kada ka kebe din kawai in ka kebe ko zaka ga abin da baka so annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la yakhlu wannan rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha bi mahrami kada mutum ya kebe da wata mace daga shi sai ita face akwai wani maharami tsakanin su da ita a wannan irin kadami dole ne a yi kira a yi wa'azi a faɗakar da iyaye da samari hatta zance da ake yi na neman aure baya halatta haramun ne a je a bar da miji daga shi sai mace haramun ne yan uwa dole ne a samu wanda zai shiga tsakaninsu ya kasance akwai wanda yake kallon abin da ke kaiwa da komowa ko kuma a basu inda yake fili ne kowa yana kallon abin da ke faruwa amma ya kasance an je an shiga wani lungu ko an shiga wani soro ko an basu wani daki an kulle to wannan duk ba daidai bane wannan duk ba daidai bane wasu daga cikin iyayen su suke ware wani daki ma a ce ku shiga cikin dakin nan kuma an shiga cikin daki sai a saki labule daga shi sai ita in yara ma suna shiga ana koro su ana cewa ku fita ku bar su to kun ga akwai matsala a cikin irin waɗannan abubuwan dole mu iyaye sai barin ka kiyayewa duk wanda ya zo zance wajen yarka ka ɗauko kujera ka sa masa kai kuma in kana nan ma da yamma ka ɗan sa a gefe can kana kallon su wallahi kuwa ɗan uwa wannan shine daidai ba kusa da su zaka zo ba kana can gefe kana can gefe ka sa kujera kai kamar kamar kamar jarida kake karanta ko kana karatu kana kallon su abin da suke ka san komai shaɗancinsa ba zai abin da bai dace ba a lokacin warai da gaske kai da kanka ka tashi ku gaisa kana lafiya wani a mutanen gidan a ɗauko kujeru guda biyu sai ka sa gashi can gata nan gata ku gama da inda aka minti talatin sai ka ce to wani sai an jima ko shi kenan warai ka kira shi amma zo awa ɗaya ana zance awa ɗaya da rabi awa biyu to me ake faɗa da Allah me ake tattaunawa dole ne dole ne mu tashi mu gyara ƴan uwa eh dole ne mu gyara kowa shi zai kansa gyara mu samari da matasa mu ji tsoron Allah su kuma iyaye su ɗau mataki shine abin da ya kamata yawwa su dole sai iyaye sun yi mu ma mun yi idan mun ji tsoron Allah iyaye kuma suka yi sakaci to shedan kuma zai iya don kafar da tsoron Allah matasan nan kuma a kuma inda ba a bukata yawwa haka nan kuma idan iyaye suka yi kokari iya nasu matasan kuma ba su ji tsoron Allah ba to kuma sun iya bi yadda za a yi kuma su kulla abin da za su kwala su kulla abin da za su kulla su su su canza tunanin su iyaye su je su yi abin da ba shi kenan ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa zamu dakata ana insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kusuran da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah